والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a zai zama biyar kenan ko ga biyar ga watan zulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shek a ba dai kudu wata daren kwana uku bai kai talatin ba ashirin da tara ne biyar ne an ce ya kai kun ce ya cika ya cika a fadan sirri ai gwamnati ba ta ma dan wani wata gwamnatin da makaradiya ne sun fadan sarkin musulmi ko kwamitin ganin watan mai suka ci su ake kallo gidan rediyo ka rabu da su kun ba da takarda ayin ba profeso samba wali junaidu ya sa hannu ba wani malaminmu na arabiya to duk sanarwar labari ne shine sakataren ganin wata ta nan bangaren to zai zama hudu kenan ko biyar hudu ga watan zulka'ada dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da arba'in da bakwai a kalandar nasarar kuma biyu ga watan biyar dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin wannan littafi mai taken zahiratu za'afil iman alamu da suke nuni ga raunin imanin musulmi al'aradu wal asbabu wal ilaj ababe da ke bijirowa su sabbaba wannan matsala da sabubba da kuma magani wallafar ɗaya daga cikin bajaman malamai fadilatu sheikh muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai wanda suke zaune a ƙasar saudiya ko malaman ƙasar saudiya waɗanda suke da tasirin ma faɗa a ji yana nan kuma da ranshi yana da littafai da yawa yana da tasiri a social media a harka ta da'awa a fadin duniya za mu tashi shafi na uku inda ya ce awwalan mazahiru da afil iman ababe masu nuni ga raunin imani waɗannan ababen da malin zai ambata a nan mutum shi a karan kanshi zai iya wa kanshi hukunci cewa ya shiga ko kuma ya fada imanin shi rauni ko kuma ya ji a jikin shi kuma zai iya yiwuwa wani daga nesa ya gane maka matsalar idan Allah ya sa kana da fahimta ya ankarar da kai ba za ka yi fada da shi ba sai ka yi mashi godiya idan kuma aka yi rashin sa'a shedan ya yi nasara sai ka ga kamar yana so ya rena maka wayo ne amma dai lallai imani yana karuwa yana raguwa kamar yadda bayanai sun sha gabata kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma akanta nassoshi na alqur'ani da hadisi suka gudana to yace mazahiru da afil iman abubuwa masu nuni ga raunin imani inna marzal inna marza da'afil imani lallai cutar raunin imani lahu a'rab wa mazahir muta'addida yana da sabubba da alamu masu yawa akwai sababin da zai faru ga wancan ko ga wancan sai imani ya rauni akwai abin da zai bijiro ga wannan sai ya raunana mashi imani kila wannan abin da ya bijiro yana da alaka da wuri ko ya zama yana da alaka da lokaci ko ya zama yana da alaka da yanayi yanzu wani lokacin da yake lafiya lau sai ga imanin shi ya rauni wani kuma sadda yake lafiya sai imanin shi ya karfi wani idan bai da lafiya sai imanin shi ya rauni in ya warke kuma sai imanin shi ya karfi to haka abubuwan suke tafiya yace faminha daga cikin ababen da ke rauna na imani wanda kuma suke faruwa tsakaninmu akwai na farko alhuququ fil ma'asi aukawa ayyukan sabo mutum ya zakkewa ayyukan sabo ayyukan sabo da ake da zuci da ayyukan sabo da ake da harshe da ayyukan sabo da ake da sauran gabbai da ayyukan sabo ta hanyar kin yin nayi ko yi ko kuma zuwa ga aikata bari duka waɗannan sabo ne to idan mutum yana zakke masu ya aikata ta can ya aikata ta nan to alama ce da ke nuni ga cewa imanin shi yayi rauni wartikabul muharramat da kuma aikata haramtattun al'amura wa yahrumu alayka malam ya kadari ko wa yahrumu alayhi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal kibru wal ujubu war riya'u haka yayi ta lissafo su ababe guda 20 da wani abu kowane daya yana gaya maka haramun ne ka aikata abubuwa kusan guda goma sha ashirin da bakwai kowane ɗaya haramun ne kuma shi ma Allah duk wa'annan duk kuma abin da ya faɗa Allah da manzo sun yi bayanin su an haramta muku kaza an haramta muku kaza an haramta muku kaza wa hurrima zalika 'alal mu'mini hurrimat alaykum kaza kaza kaza kaza fala taqrabu ko wala taqrabu wala taf'alu ko fala taf'alu duk shari'a ta riga ta yi bayani to idan mutum yana aikata waɗannan haramtattun ayyukan to alama ce da ke nuni ga cewa imanin shi ya yi rauni ya ce wa minal usati daga cikin masu aikata aikin sabo mayar ta kibu ma'asiyatan akwai wanda yake aikata sabo ya sirru alaiha da yake dogewa a kanta walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah yace walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu to kaga wayancan sune bayin Allah na kwarai sune waɗanda za su shiga aljanna amma shi wannan yadda yake shine in ya aikata sabo sai kuma ya doge akan aikata saba koda an ankarar da shi koda an mashi wa'azi koda an nusantar da shi kai wani lokaci ko da wata jarabawa ma daga Allah ta auka mashi dan ya fahimci halin da yake ciki shi ba zai bar wannan sabon ba to irin waɗannan wa min suna nan daban wa minhum daga cikin masu aikata saban nan mai yartakibu anwa'an min al-ma'asi akwai wanda yake aikata wasu nau'uka na ayyukan sabo shi zaka ga ba nau'i ɗaya kawai ya takaito akai ba yana sabo na zuci yana sabo na harshe yana aikata sabo na gabbai yana aikata sabo mai alaka da haƙƙin Allah kuma yana aikata sabo mai alaka da haƙƙin dan adam haƙoƙin bayan Allah ma duk yana tabawa sannan tsakanin shi da Allah ba mujinci in ibadu ne aka ce ayi ba zai yi ba idan wasu miyagun ayyuka ne Allah da manzo suka ce a bari shi ba zai bari ba to zaka cimma a mutane akwai wanda shi kuma haka yake ba aikin sabo ɗaya yake yi ba ya ci dubu ne shi wannan ya ce wa kasratul wuqu'i fil ma'asi yawan aikata ayyukan sabo yu'addi ila tahawwulha 'adatan yakan kai mutum zuwa ga aikin saban ya zame mashi al'ada ma'alufatan wacce aka saba da ita saboda aslan in mutum ya aikata aikin sabo in akwai imani mai kwari to kamar yadda ka san jiki idan ya ji baƙuwar halitta a jikin shi zai ruɗe don yaƙarta immunitin mutum ko wani baƙon abu ya ji sai ka ji likitocin ce to za ka ɗan ji canji a jikinka reaction kenan ko kaza ko kaza to shi ma ɗan adam haka yake da imani yanzu wani idan ya jinkirta sallah bai yi ta akan lokaci ba to yana rantse maka da Allah abinci ba zai mai dadi ba yau amma wanda ya saba da jinkirta sallah to ko a jikin shi shi zai ji kawai to normal ne yayi zai ma iya cewa to ko ni ban mashi akan lokaci ba dubu ba sun yi ba kuma ni ma ran nan ba na yi akan lokaci ba sai ka yana kokarin ya ce ma Allah ita fa shi fa shi fa hakuri ba ake da abin da aka samu wallahi ke ce ma hakuri ba ke Allah kawai da ka samu ka karba to kaga wannan ya riga yayi nisa akwai wanda zaka ga maganar da zaka ji yana faɗi ta sabo ce kai da yake faɗi kafar ka sharma take amma shi kuma ko a jikin shi shi kuma ko a jikin shi ya da nake ga wani irin dan faila ne amma dai ya kira kanshi da dan tijjaniya ne yake cewa haba maganar ma wa ma ya isa a je kiyama akai mu filin alkiyama mu shara na banza ba za mu ba duk wani dan tijjaniya ba zai je ba ba wanda ya isa ya kai mu kaga wannan ba da yan social media yake ba da Allah yake wai ba wanda ya isa kai su filin kiyama saboda akwai abinda shehu tijjani da ibrahim inya suka ce in dai kayi to ka fi karfin a kai ka filin kiyama kuma ya ce ba abinda suka faɗa in an yin wanda ba yi ba ya ce haɓa mana ai mu ranar muna nan a ƙarƙashin al'arshi a gama hisabi mu wuce amma shi wawan inda ya manta ya aka shi mai maganar ya bari ya wuce duniya za ta zo da ci gaba irin wannan shehu ka bari ka wuce tun 78 wancan kuma tun shekara 100 da abu to kaga yanzu kai in ka ji yana wannan maganar sai kafa ka ta rika kyarma amma Allah rashin ladabi amma shi kuma yana faɗe yana ci a zubo maki lifton ko shayi in ka nan ta soyi a kawo shi a wurin shi wannan maganar normal to wanda ya nisa a sabo haka yake ji ina ko su jani sauri ne ko cikin magabata wani aiki ya kai shi ƙauye sulhu feje ya rasa sallah ya baro can ba a yi isha ba kafin ya zo gari an gama jami'i duk masallatan binnin sai da ya kewaye su yana neman inda ba a yi isha ba bai samu ba ya riƙa bin majalisun mutane yana roƙo ko a cikinku akwai wanda bai samu jam'in isha ba ya zo mu yi ya gama kewayewa babu shine da ya tashi sai ya isha'i guda ashirin da bakwai tunda duk sallar mutum ɗaya lada ɗaya to sallar isha ashirin da bakwai jam'i ashirin da bakwai in aka haɗa yana tsara bisa kyakkyawan niyyar shi Allah ya karba shine ya mafarki abokan shi da suke ibadar sallah tare suna tafiya amma sun ɗan tsere mashi yayyayyacin masu ya kasa ya daki dokin ya kasa sai wani mutum ya hada da shi ya ce ya aka yi ce wallah muna tare da mutanen can ne na yi na yi incin masu na kasa ya ce ai ɗazu sun yi sallar isha a jami'i kai kuma kayi kai kadai ya ce to amma na yi guda ashirin da bakwai ce wannan ai kuma duka ashirin da bakwai ɗin ɗaya ce ai duka ɗaya ce to kaga shi saboda tsoron Allah jam'in sallar isha kawai ya rasa amma ya kasa zaune ya kasa tsaye bai iya cin abinci ba a ranar wani koko a jike shi to haka jiki laifi idan ya zame wa mutum jiki ya zama al'ada to mutum baya damuwa ma dan ya aikata amma abin da ke faruwa daidai lokacin za a shafe haske a zuciyar shi za a yi mashi wani dugo daga zanubin farko daga nan zanubin zai mamaye zuciyar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubu daga nan shikenan shi baya jin abin nan din girman Allah baya ganin girman Allah wajen aikata sabo sai dai kila kaje yana fadar maganganu na rashin ladabi to mu dai aikin mun riga mun yi nisa dai a dai samu addu'a Allah dai kiyaye hanya ai kana da dama amma kuma shi baya ganin damar yace lam ya thumma yazulu qubha min al-kalbi daga nan sai munin zunubin sai ya gushe daga zuciyar shi tadrijiyan a hankali a hankali hatta yaqa al-asi fil mujaharati biha har mai sabo ya fara bayyana aikin saban shi wa yadkhula fi hadisi har yazo ya shiga cikin wannan hadisi wanda al-Imam Bukhari ya fitar da shi kullu ummati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum a cikin al'ummata mu'afa za a yi mai afuwa a ranar lahira annabi ce kowane dan al'ummata in an je lahira Allah zai kebe mutum ya ce na yafe maka illal mujahirina sai masu bayyana sabo duk wanda yake sabo a gaban mutane wallahi Allah ba zai gafarta mishi ba wato shi fa yana tsokanar Allah ne ga mu mun yi kwari saban a fili muke yi to shi ba za a yafe mishi ba wa inna minal mujaharati yana daga bayyana sabo ayya amalar rajulu bil layli amala mutun ya aikata wani mummunan aiki da daddare thumma yusbihu sannan ko kuma thumma yusbiha sannan ya wayi gari wa qad satarahu Allah alhali Allah ya suturta shi cikin dare fa yaqulu ya fulanu sai ce ya wane amiltu libari hata kaza wa kaza ai daren jiya an yi kaza da kaza ai daren jiya an yi kaza an yi kaza an yi yayi ta fadan saban da suka yi wa kad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana Allah na mai sutur ubangijin shi na suturta shi amma wa yusbihu yakshifu sitrallahi an amma gashi ya waye gari yana yaye rufin asirin Allah yana yaye suturar Allah a gare shi to kaga hadarin bayyana sabo kenan cewa ba za a samu gafara wajen Allah ba hadari na biyu galiban masu bayyana sabo suna da wuyar tuba saboda ya riga ya zama masu ciki ya zama masu tsatsa a zuciyarsu wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi zaka yi duba fatahul bari mujalladi na goma wajen matsalolin da suka shafi rikar kenan eh shafi na 486 da haka wannan shine abu na farko aukawa ga ayyukan sabo tare da dukewa ga yinsu to alama ce da ke nuni ga cewa mutum bai da imani wanda kaga akwai wani sabo da kullun sai kai to baka da imani mai kwari ta wannan bangaren duk sabon da kake da shi duk sati sai kai daga wani duk sati sai yayi wani laifi wani duk kullun sai yayi wani laifi wani duk awa sai yayi wani nau'i na laifi alama ce da cewa imanin mutum yayi rauni abinda ake so kada mutum ya rasu face sai ya karfafi imani shi abu na biyu wa minha daga cikin su ash-shu'uru bi kaswati al-qalbi mutum ya rika jin bushewar zuciya wa kushunatihi da kaushin zuciya za ga wani zuciyar shi ta bushe to duk wanda yake jin kaushin zuciya shi zaka ga bai da tausayi zaka ga mutum ya fito yana cewa ai maganin 'yan Najeriya kenan mun ce su zaɓi mu bai da imani mai wannan magana to dan kana da imani duk sanda wani ya shiga wani yanayi ko shi ya sabbaba kai ka tausaya mashi amma da kaji mutum yana ina ai ni bai ma burge ni ba ai ni kaza na so ai shi kuma har da shi ba yake jan wuya da mahaifin shi da surukan shi da ƴaƴan shi da matan shi da ƴan uwan shi musulmi to me ke dawo haka kaswatul qalbi zuciya ta bushe to wanda zuciyarsu ta bushe imani baya shiga na ciki ma rauni yake yi inda zai samu fita ma zai fita mutum ya zama mai da imani gaba daya to bushewar zuciya da kaushin zuciya hatta la yahis hatta la yahisu insan har zaka ga mutum ya ji shi karan kanshi anna kalbahu qadin qalaba hajjaran salda zuciyar shi ta juye ta zama wani irin dutse mai ƙarfi nan ce a alhajaru sald irin dutse sumul-sumul wanda bisa ga dukkan alamu baya ba zai sauƙin fasuwa ba dutse ne wanda nan abin nan yake da tauri ga waɗanda suke yunkurin fasa shi to mutum wani lokaci zai ji haka shine yake cewa la yatarashahu minhu shay'un wani abu na guggudin ruwa ko danshin ruwa baya bubbugowa daga gare shi wala yata'assaru bi shay'in sannan kuma baya tasirantuwa da komai wata kalma mai ratsa zuciya wani hadisi ko wata aya ba za ta sa zuciyar shi ta taushi ba kawai za ka ji shi ya kangare ba abin da ya dame shi za ka ga kaushin zuciya shi ya sa kafirai suke abin da suke na rashin imani taushin zuciya shi ke sa kafir ya musulunta misali jubairu ibn mut'im bai musulunta ba rayuwar annabi sallallahu alaihi a makka kawai yake cewa shi fa abin da ya sa ya musulunta kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar magriba sai ji annabi na karatun suratul turi kawai sai dan tsaya haka yana saurare shi dai larabcin kin na burge shi kai da jin qur'ani ba maganar Allah ba maganar wani bawa bane magana ce ta Allah kawai sai annabi ya ji ya tafi can karshe karshe amhuli amhuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun kashi balarabi Allah yake cewa wai amhuliku min ghairi shay wai kafiran nan da suka ki imani suna nufin ba da abin da aka yi su suka yi kansu am humul khaliquna ko ko su ne suka yi halittar am khalaqus samawati wal ard wai ko su suka halitti sammai da kasai in ka gansu ka turke su ka tambaye su haka da aka gama waɗannan tambayoyi sai zagayo sai musulunta wannan abin taushin zuciya ne a jikin zuciyar shi ta wani bangare shi yasa ya karɓi wannan sakon addinin amma waɗanda zuciyar shi ta kangare ta kausashe za ga babu tausayi babu tausayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na tausaya wa masu tausayin bayin shi wata na mashi rasu aka ga yana kwalla aka ce menene haka yace rahama ce da tausayi akwai wanda zuciyar shi saboda tsabar bushewa shi kadai zai asara ya kuka shi kadai zai asara in duk garin nan za a mutu idan shi kyar ina ake da indomi mai sauki amma in ya shafa ya ji bai da ko kwabo ko ya ga wasu alat an cire mai wasu kuɗi kuma yanzu nan sai ka je yana kwalla to wannan alama ce ta kaswata da kalbi ko ga mutum bai da tausayi da sai sun kwabo wanda bai da lafiya to ai shi bai zuwa gun likitoci ne ni kaga bana wasa fa medical check up ai ina tun daga local har national da international ah to kaga wannan kaswata da kalbi ne kaswata da kal ko ko ko kaga koda dabba ce ta shiga wani yanayi ila ka zo wuce ga wasu yara sun kwashe ma wata kuciya kwanta tana ta ihu in dai zuciyarka da imani ka tsaya ka kwace ka mayar mata to duka dai bushar zuciya tana cutar da mai ita ta cutar da wanda suke rayuwa da shi da sauransu yace wallahu azza wa jalla yaqul kuma Allah madaukakin sarki yana cewa thumma kasat qulubukum min ba'di zalik sannan zukatanku suka bushe bayan haka fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai suka zama kamar dutse ko ma sun fi dutse bushewa kaman ma sun fi dutse bushewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar sai a cikin duwatsu fa akwai wanda saboda tsoron Allah har ruwa ke bubbugowa daga gare shi kadai duba dutse to akwai zukatan da sun fi dutse kausashewa babu tausayi to idan kaga zuciyar mutum ba tausayi ba rahama to alama ce ta cewa imani shi yayi rauni alama ce ta raunin imani wa sahibul qalbi alqasi wanda yake da busasshiyar zuciya ko mai kekasasshiyar zuciya la tu'athiru fihi mau'izatul maut wa'azin mutuwa baya tasiri a tare da shi irin shi ne zaka ga suna tare da wani wani ya mutu a daji su kadai ya mimmirge na shi ya sace abin da ke jikin shi ya koma jikin titi ya tara mota ya gari kawai shi ba abin da ya dame shi ma alimna abin nan ba mu san me mahalika ahli ba mu san ban san me ya faru da shi ba to wannan bushewar zuciya ce ko wanda suke lalube masu hadari masu lalube har yanzu ana yi na garin asabar din na akwai yan hizba duk suna wurin wani shugaban rassauci na nan yankin yake cewa wani hadari da aka yi nan wajen yamanto yan kwanaki ga mutane birjik haka a ƙasa wasu sun mutu wasu sun waye mutane sun kewaye wurin amma a haka aka hango wani kawai ya je ya lalaba aljihun wani dubu hamsin da uku shi mutum bai san halin da yake ciki ba akwai wani ɗan hizba da ya hango mutumin sai ga rassauci sun zo sai zo ya samu shugaba ya ce na ga kaman kai ne shugaban rassaucin ne ce e ce ka hango wani mutum daidai setin can e da kaya iri kaza to ya lalabe wannan mutumin ni ban da uniform sai a yi rigima kuma matse shi a karba ashe yana karɓar kuɗin sai ba wani a wurin sai da ko an caje shi ba za a gani ba to da suka kamo shi da ya ji matsa sai ce a tsaya sai ya daga wancan hannu ya ce ya zo irin ta tashin nan kawai sai ga kudin ya cigo kafirci amma kai ko ba ka da imani to kaga wannan kaswatul qalbi kenan kaswatul qalbi kai yanzu masu zuwa makabarta ma su kwakula kabari su ɗibo ko dai ƙasar ciki ko igiya ko ɓangaren ji ai duk kaswatul kalbi ne kai yanzu da ranar ma an gama da nazar ba sauri kake ka fita ba dan kokarta kake kai maza ka fita to amma wani da daddare zai zo ko kila ma ya fakaici ana ruwa wani ma za a bashi abin da ce ya shiga kabarin ya kwanta eh ka je kai kokari ka haƙe kabarin ka je ka ka ƙara wa kabarin fadi ka je jikin gawar ka kwanta minti biyar insha Allah za ka je garin ko raccan ba shi kuma burin shi kenan shi yasa wani dan Ghana ya haɗu da wasu matasan Najeriya yace ku ban san irin ku ba suka ce me ya faru yace na lura shugabanninku sun zama expired duk wanda kuka zaba ko ya murda in ya je sama sai ya dauko wani matashi ga turanci ga boko ga kuma talauci duka Allah mai albarka su sai ya zama shine PA shike mai komai yace to in ba rashin hikimar ku ba ku aje wanda suka yi expire mana ku tura matasan da ke aikin shi tun da ya expire bai iya aikin sai ya sa ya ban kwaman gilan nan ya ce shikenan amma a ba da aikin ka gani baya iyawa fitin da ya expire wanda zai dauka ya aikin a to bari wanda zai dauka ya aikin shi ya je ya aikin kai da zai iya yi da kanshi amma dai ga abin aiki ne ja kuma kuma a matasan akwai ɗan indomi generation kuma aka tura sun to wasu su ma suna da busasshiyar zuciyar amma dai kuma akwai masu hangen nesa da da tunani yanzu ko abinda matasan nan guda uku suka zo suka yi daga baya bayan na kaga sun yi kokari da ɗaya ɗan kaduna nan da ɗan naija da ɗan kyabi a da ɗan kwara ko ɗan kwara matasa uku aka siyo musu wannan suv ɗin motar miliyan ɗari da sittin naira miliyan ɗari da sittin za a ba ɗan majalisa akwai kuɗinta akwai waye akwai allowance wai har kuɗin wardrobe allowance kuɗin tufafi duk wata kuma za a baka wanda har kudin cokulla kuma duk wata za a ba kudin cokali to shi cokalin na katako kake siye ne da bai kwari ai akalla dai zai shekara ko ai shine wannan dandayen rufa'in ya raising alam sun ki karban motocin suka ce a ba su kudin su koma constituency su kudin za su yi amfani aka ce sai dai su karba mota ita kawai ake so kuma har yanzu dai ba na jin an ba su kudin nan ba za a bayar ba tunda akwai manya a sama a kabira muhsiniha ko a kabira mujrimiha so da in zuciyar mutum ta bushe to za ga wayannan abubuwan duk yana yin su yanzu kaga in zuciya ba ta bushe ba mutum ba zai iya sata ba saboda wanda zaka saci kayan shi yana da bukatar kayan nan balantana wanda zai kisa balantana wanda zai illata wani balantana wanda zai je tsaface-tsaface da sassan jikin mutum balantana wanda zai taimaka wa aikin barna duka in zuciya ba ta bushe ba mutum ba zai iya ba ya ce wala tu'athiru fihi mau'izatul mauti wa'azin mutuwa baya mashi amfani wala ru'yatul amwati haka ganin matattu baya mashi amfani wala janaiz haka halartar janaza baya mace amfani yanzu a makabartu ana satar waya ana satar takalmi bal na cikin kabar ma bai tsira ba akai sakaci sai wani ya zagayo ya saci wani abu a makabartar ko kuma wani ya zo ya rufe wasu tsumbarkai a cikin kabarbara duka bushewar zuciya ce hatta bokancin ma in zuciya bata bushewa mutum ba zai iya ba wa rubbama hamalal janazata bi nafsihi me yu so da ya dama mutum zai iya daukar janaza da kanshi wa waraha bit turabi ya lillibe ta da turbaya yana kallo a dauka a sa a kabari kila ma har da kamawar shi a sa kasa a binne mutum walakin sayruhu bainal quburi ka sayrihi bainal ahjari sai dai kaiwa da komowar da yayi a tsakanin kaburbura bai tausasa zuciyar shi ba face kamar tafiyar da ya a tsakanin duwatsu lokacin da ya je ziyarar yawon bude ido yadda ka sai na tafiya tsakanin dutse da dutse haka ya dauki kaburbura amma ya kamata ya duba wannan mutumin ko dai na fi shi shekaru ko ya fi ni karfi ko ya fi ni hikima ko ya fi ni wayau ko ya fi ni karfin mulki a magashi ya rasu to niyya aka yi na tsallake kawai wani abu ne daga Allah a zo a yi a zo a yi tattali to wannan shine abu na biyu daga cikin abin da ke rauna zuciya daga cikin abin da ke rauna imani shine bushewar zuciya kaswatul qalbi kuma wannan abin yana yawa sosai a da'irar mu ta musulmi yana yawaita amma gashi mun ji cewa raunin imani ke kawo haka abinda ake so mu'minai kullun su zama annamal mu'minuna ikhwa mu zama muna da tausayin junanmu mu zama muna da hadin kai don mu samar da tausayawa junanmu ba za ka hada kai da wani kafiri ko wani mulhidi ko wani makiyin addini ko makiyin dan adam dan ya cutar da al'umma ba ba za ka yi abu da gayya dan wani ya cutu ba shi yasa magabata suke daukar wani salo duk zunubin da a cikin shi akwai cutuwar wani to ya fi haɗari akan zunubin da za ka yi wanda kai kaɗai za ka cutu yanzu da ka zo inda za ka gane zukatan mutanenmu sun bushe yanzu ka ɗauka daga nan jikin titi wannan titin da aka yi har zuwa dogon ice rami nawa aka haƙa wani ya ja ruwan famfo kuma tun da ya haƙa wata ƙasa kawai ya barbaɗa wurin na ya lalace duk wanda ka ga ya haƙa wannan wurin bai nemo wata faltar ya gyara ba zuciyar shi ta bushe mutum dubu nawa za su cutu kuma duk wanda bai cutu ba ran lahira za a kira ka ya layi ka kwakula titin al'umma wanda ba naka ba kuma ba ka mayar da shi yadda yake ba na dake shi na yi faci na dake shi yaro na ko mai ɗaki na ko ƙugu na ya yi zafi na dake shi mashin ɗina noti ya kwance Allah yana da kes a tambaye shi don me amma za ga wani ko a jikin shi in ma ba kwakwala kawai zai yi an ma kwakwala nan wannan ma bai yi ba ta can ma za a fita zai sake haka wani in ka fara kirga ramukan da aka haka sun kai ɗari masu busasshiyar zuciya sun kai ɗari bayan a ka'ida ya kamata ko a doka sai ma ka sanar da hukuma ka nema izini sun zo sun faɗa maka yadda za a yi ni ban gama hikimar ka haka ba akwai dabarar da za a yi karkashin titin a zo da wata na'ura za ta haƙa maka ramin ba ta da ka fasa titin ba a fita ta can ka huta da kisis na mutane to magabata in ya auna ya ga akwai cutar da wasu a wani abu ko da amfani sai ya haƙura ɗan dama-dama zunubin da kai da Allah ne in kai a ɓoye baka bayyana ba ka'ida da muka huto a sama wancan hadisi da Imam Bukhari ya fitar to sai a ya kai maka tunda baka yi mujahara ba su da ka zukatan mu zaka ga so da dama sun bushe irin tausayin da ake da shi zaka ga babu yanzu a da in ka kudin ka suka fadi zaka yi zaka gama hidimar ka ka dawo ka gansu yanzu makulli da wanda zai ga makullin ka da irin kawunan nan kaman kwaguwa wanda din nan garin ma ba mai irin makullin duk da haka sai ya dauka wanda abinda ba za ka amfana ba ka bar shi a wurin me shi zai dawo ya gani da ko za ga ma an tsinta ko kuma a zo a rataye yanzu ATM ɗinka in ya faɗi zai iya bata ba fa me ba fa me password din amma me to me zai da shi amma ga zaka neme shi ya bata kenan bushewar zuciya take kawo haka bushewar zuciya za ta kawo mutum ya kasa kula da addini to zai akwai kuma sabubban da ke kawo bushewar zuciyar rashin karatun alkur'ani rashin hararo lahira kamar yadda ya faɗa nan da sauransu na uku daga cikin abin da ke kawo raunin imani adamu itikanil ibadati rashin kyautata ibada ko dai saboda ba a san ibadar ba ko kuma saboda ba a san girman wanda ake wa ibadar ba ko kuma saboda son rai ko kuma saboda rashin rabon lahira sai ga mutum kawai ya shigo da sallar shi da azumin shi da mu'amalar shi da waye na shi shi ba abin da ya dame shi akan ya kyautata magabata kyautatawa suke yi yanzu al-Imam al-Kisa'i da ya rasu hijira shekara kamar 286 shi fa yana cewa Allahu akbar ya fara sallah yadda ka san an toshe mashi kunni duk wani abu na duniya bai kare shi saboda mai da hankali ga ibada in nafila ce auyi yana yi saka a biyu in farilla ce dama in zaka bi shi ka shirya za a kyautata karatu ne a yi ta da kyau amma mu yanzu za ga ibadun sai a hankali yanzu tarawihi fa zabi yake yi sai ga mutum da dadduma za mu je dallar su kadar yau ne komai yau za a gama komai amma kuma sai ya wuce masallacin anguwa su kai na raka wai ku kuna dadewa wai ku bin raka'a sai kun yi rabin shafi rabin shafi a qur'ani menene minti ɗaya ba ka gama ba rabin shafi minti ɗaya ka gama karanta shi amma dai ina ko kuma ka ga shi in ka ga azumi na farilla ne in ka ga yana qur'ani yana karatun qur'ani na na na san wani mutum da mun ganshi da tarbi to kai zamu je mu ci Allah ya kiyaye gaba in dai ka ga ya rike tarbi yana tata wata masifa ce ta taso ko wata dama ce yake so ya samu amma dai wai haka nan a banza ma Allah zikiri ya shi baya yi shi Allah ya sa yana da wayo bai shi ina wallahi baya yi haka ne ma Allah zikiri to me zai bashi amma da kaga ya rike to akwai wani rabo da ake yi yana saran a bashi ko wata annoba da ta tunkaro yana so a kare shi adamu itiqanul ibadat rashin kyautata ibada wa min zalika shurudu dhihni asna as-salah daga cikin rashin kyautata ibada shine daidaicewar tunani lokacin da mutum ke sallah kuma wannan matsalar akwai ta sosai in kana so ka gano za ka iya yanzu sallar a zuhur karatu a bayyane har ka gama ba wanda ya maka subhanallah an sha yi akwai wani masallaci masallacin ya kai rabin masallacin nan wanda suke waje sun kai na cikin masallacin limamin ya yi magariba raka a ba wanda ya gane sai daga waje ne wani shi ma bisa tsoro ya ce subhanallah shi ne sai kowa ya ce me yake nufi ya ce huda aka yi ce wai haka ne ni ma fa kaman hudin ne wai na gaba ne suke cewa kaman in mai to he na gani da na ji baka ce subhanallah ba sai ni to he na ce to ka kake ne shi kan shi ya da bai lissafi shi kan shi ya da bai lissafi kwaya a zuhar raka a biyar kuma ka ji gum kaga wannan shurutu zihin ne asna as-sala an daidaita tunani ita kuma sallah su ake wal musalli yunaji rabbahu tara tunaninka zaka yi ka tattaro tunaninka ka dukufa ga ita wannan ibada yace wa tilawatul qur'ani da kuma karatun alqur'ani shi ma za ga galibin mutane na sakaci da shi yanzu kullun aya nawa shafi nawa kake karanta na Qur'ani sannan shafi nawa kake saurayi na Qur'ani ayoyi nawa kake zama kai tadabburin su wallahi wata ayar kwaya ɗaya in ka ji abin da ke ciki ta ishe ka hidimar satin duk in ka tuno ta ka Allah fa anan yayi magana yanzu waccan magana ta ratsa Jubair ibn Mut'im ai kaga magana ce mai kwari am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal hum bal la yuqinun kai wallahi ba su da sakankancewa ne kawai ba su ba su mika wa Allah al'amuran ba yadda ya kamata to ire-iren wayannan ayoyin mushrikan makka sun tura wani ya je wa annabi magana to ya rasulullahi ka kalla zumunci ka daina karanta Qur'ani a cikin ƴaƴanmu da matanmu ka rika yi a gida annabi yana zuwa kawai tun tun da ya gama bayani yace wa me kawo ka ai gashi gashi aka manyan kafiran makka ne suka turo suna roƙon ka daina sai annabi kawai ya dauki tilawa suratul fussilat ha mim tanzilu min rahma kitabun fussilat ayatuhu kaza kaza har yaje kula innakum latakfuruna billazi yayi ta karatu zalika takdirul aziz kawai sai rena baki sai na hada ka da zumunci ka daina karatun nan mana in ka ci gaba zan musulunta saboda ayoyin sun ratsa shi haka ake so Qur'ani ya rika maka amma yanzu za ka kuna tafiya a mota ba ya sa mai asharalle ba wanda zai magana da zai juya ya sa karatu sai ka ji wani mara kunya ya ce akar makalla tunda ana ta surutu bai kamata ka sa Qur'ani ba ah to wai ai shiru mana a wai ba za a yi shiru ba wai ya cire Qur'anin tunda ba a natsa ba kuma wawan fa a mota fa ake ba za a yi neman burki a rasa tuni ma a wurin Allah ya fi komi sauki shi ma burkin aka ce mai inna ma'amurhu duk zai bi kama ce a cire ƙurani ko yanzu ka ga an zo wai za a yi taro da musulmi duka fa wai amma ba za a iya cewa a sa ƙurani ba sai dai a sa alan waka ai wannan mutum yana da fasaha to eh in ba a kwatanta shi da ƙurani ba ba to me yasa Qur'anin baya ratsa mu wani ma bai karantawa kawai yanzu ka dauko ko baka jin me ake cewa Qur'ani ne kadai ke da wannan kima kai da kanka zaka rika jin wuraren na ratsa ka akwai ayar da ko baka san ma'anarta ba zaka fahimci nan wurin ni'ima ce wata ayar ko baka fahimta ba zaka fahimci nan wurin azaba ce kai yanzu kana jin fa ko buke bufiya wala gawu kai daga jin gawi kaba kai wannan me yema Allah dadi ne ya kakkaba shi a wuta eh kuma kibu aka ce kuma ta kusa ma'anar haka wa fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha to amma me yasa ba ma karantawa kuma akwai haƙƙi akan kowa karanci duk kwana 40 ka sauke Qur'ani in ba haka ba kana da ishu da Allah akwai kes ka iya cewa to ai baka iya ko ina ba eh an ji baka iya ba to kullun kai izu ɗaya da rabi shafi goma sha biyar memorin ka ya cika duk ka share waƙoƙin da ke ciki ka je youtube ka share duk abin da ka sauki abin da kai downloading ko kai saving a facebook duk ka share shi za ga wayar ka ta samu space to daga nan sai ka saka qur'ani sai ka zaɓi wani ƙari ka sa ya rika karanta maka to yace gaskiya rashin tilawar alqur'ani yana sa mutane su zama ba sa kyautata ibada yace wal adiyati da yawan zikirori da addu'o'i daga galiban ba a yawaita addu'o'i ba a yawaita addu'o'i kuma wannan addu'ar da kake gani ba karamin sirri bane in dai zaka roki Allah amma yujibul mutsarra idza da'a in dai zaka roki Allah to wallahi billahi sai ya karba wannan Mustafa al-Adawi wani mutumin kasan Misra yana littafi da ya akan addu'a kan mujalladi biyu ne akwai addu'aul mustajab akwai mujabud da'awa na bunu abid dunya da sau in dai ka kiyaye kaidojin to shi Allah maraba yake da addu'arka الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب dan adam sadaka roke shi sannan da ku yi rigima amma ƴaƴan adamu ina Allah kai sadaka roke shi to sannan yake kusanto da kai to da kiyaye azkar da zikirori da addu'o'i yanzu kawai da safe in ka tashi an gama sallar asuba kai zikirori ka je gida ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari malam ta shi ka shiga hidimar ka har san bisa zaka je ka dawo ba wanda sai ta baka in ka ga wani abu ya cutar da kai matsala aka samu tsakaninka da Allah ba wai addu'a bace ba ta yi zaka je ka dawo lafiya ko yankan aljihu ba wanda zai maka sai dai a ɗauke wayar kowa kai taka ba za yi ba magabata sun sha gwadawa sun sha gwadawa nan zamfara an yi wani liman kawai da safe ya yi ta sun zo suna sallar juma'a kawai yan kinnabu suka dira a masallacin suka kwace kowa har da liman liman ya ci gaba da zikirori har kinnabu yana ta ai liman kai shiru yau ba za ta yi aiki ba ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi sai haba na yi na safe gashi ina ɗorawa husna wa ziyada sai da ya je ya tara su ga su tari guda kawai sai ogan kinnafin ya fito ya ce su waye wayan nan ce ya yi ranka daɗe operation aka yi kawai sai ya rufe shi da tsinuwa ka san yan daba ya tsitsi ne mashi ce ba na ce maka yau ba operation ba kwashe suka mayar da su inda ka ɗauko su in ka cutar da wani ni da kai aka ya goyo limamin nan shi kuma liman kawai ya ci gaba da addu'a an yi ta zaɓa ra'ayi ta koma sai da ya zo ya sauke sai ce aka gani tana yi ko rishi a bace zai dawo da su inda cikin masallaci ya dawo da su kuma wallahi addu'a ce addu'a ce amma wani shi zai tafiya kawai google map zai fara sai google map baka ga ta saka wasu abin nan ba yanzu haka google na da shari'o'i da yawa akan wasu sun yi tafiya sun dogara da google map ashe ba ya updating ba an yanke gada sun fada china an yi japan an yi sun zo suna tafiya wani titi ashe akwai wata gada da ake yi an yanke ta su kawai tun da suna tafiya a yi gadan na nan google bai ce masa an yanke ba ashe bai updating ba ha ba malam duk sun mutu amma yan uwa sun je kotu suna karar gamfanin google baya updating da wuri to ita ma addu'a na sai ita ai addu'a da update din take tafiya kana yi sai yana ji ne kana yi yana karba to me yasa muke sakaci da addu'o'i sakaci da addu'o'i to yace malam muna sakaci da wayannan addu'o'in wa nahwi hada makamantan su wa adamu tadabburi da kuma rashin tadabburi lura in kana karanta ayoyin alqurani ka rika tadabburin ayoyin kowace aya ka dauka zaga akwai darussa a ciki kowace aya ka ɗauka akwai darussa duk ayar da ka so ka dawo ka gani haka take za ga ko na abu a ciki da za ka ɗauka na darasi ƙila ƙissa ce ƙila umarni ne ƙila hani ne ƙila kaza ne ƙila kaza wata fakkur fi ma'anil azkar da kuma yin tunani a ma'anonin zikirin zikirin da kake yi da ayoyin da kake karantawa suna ɗauke da wasu ma'anoni manya kuma daga nan ne za ka yi samun wata ayar ma sai ka rike ta a matsayin tawilinka mana tawadarka kai ta maimaita ta al-imam ibnu kathir in ka duba tafsirin ayar suratul nahl wani alaran mafa yana cikin tafiya a jeji kawai wani mutum ya fito da makami ya ce na kama ka ni dan fashi ne yana kudin ka ya ciro duka ya bashi ya caje shi ya abin nan ya ce to nayi ɗaya saura ɗaya ce me ce kashe ka kuma zan yi ya ce ka karɓi kuɗi na kashe ce haka na ga dama kawai ni na ga za ka burge ni in kashe ce to ka ban mintoci in yi sallah yace kai amma karka dade ban da lokaci alaran man nan yace gaba daya duk da ya haddace qur'ani malam qur'anin sai ya bacci wata hikima ta Allah yace da da ya kabbara yayi sujada da ya kabbara dai ma san me karanta ba ya ruku bai san me da ya sujada kawai sai wata aya daya ta fado mashi amma yujibul mutsarra idza da'a wa yakshifu su'a wa ya ja'alu kuma kulafa al'ar a ilahun ma'alla ya ce ita kaɗai ya maimaita ya maimaita shi dai kawai ya ji tahowar wani mutum kai da jin shi ƙarfa ne yana zuwa kafin ya ƙaruso inda wannan mutumin yake ya harbe shi a zuciya ya ji faɗuwar wannan mutumin ne kawai sai ya ji ɗan fashin ya faɗi sai wancan mutumin ya ƙaruso sai ya dago kai yace kai kuma waye yace a dan sakon amma yujibul mutsarra ne yace kana fade yaji daga sama ta bakwai yace in maza in kawo dauki za a yi mabawan shi aika aika aya daya aya daya in ma kace ka kira tijo an kwace wayar kuma kira ba network daji galibin ba network zaka gaskiya ba mu addu'o'i yadda ya kamata akwai wata magana da Dr. Jamil Muhammad Sadiq Dr. Jamil namu nan Nazariya magana tana burge ni ya ce ya fahimci gaskiyar magana mu in ka ga dama ka ce Hausawa in ka ga dama ka ce musulmi ba mu iya roƙon Allah ba ba mu iya roƙon Allah ba yanzu misali ko kana son ragon layya da babbar sallar nan zaka samu amma samun a jikinka yake yi wa Allah naci har da kuka ka samu wasu zikirori masu ƙwari ka manne wa Allah ba ruwanka da ya aina za ka mara ba shi Allah ya san yadda za a yi har a kuskure za ka iya samu wani ba ya haka ba yayi ta addu'a ya ce Allah ragwal yayi yayi wani mu- a kusa da shi wani ya je kasuwa sai katon rago sai ba yara ya ce ku kai man gida ba gidanka bane wuri kaza eh jikin kaza jikin duk suka yi kwatanci cewa gidan ne ashe su ba gidan suke nufi ba suna zuwa yayin suka samu gidan wannan mayan addu'a kawai da an yi sallama eh ne alhaji ne ya ce a kawo ragon nan kawai ya shiga da shi ya daure ya ce Allah na gode in ka gada ma sai kuma ka tasa na mai Allah ka turo rago ba na mai alaji za ka dawo sai alaji da rago ba ka ba kawo ba yana kuka kai suka ce nan gidan muka kai kai ku ban mashi shi kenan ya zama halal digal tanda kenan to amma za ga galiba ba mu iya roƙo ba wala ba mu Allah na ci za ka kawai mutum an gama sallah rabu na nabi na sanar wala ba zai baka ba ko ciyaman in kuna san abu ya kuke yi ku rubuta leta ku yi tini ku je facebook ma ku yi ta bambadanci ai wannan gwamnati alhamdulillah rabon da aka samu irin tun umar dan abdulaziz tun umar dan abdulaziz ayyuka ma ga sunan an rasa inda za a yi amma ai mana namu to shi Allah ne ba za ka yi mishi haka ba kai yaba mashi ka jinjina mashi ka zuzuta shi zaka ka samu biyan bukata yace fa ya qara'uha sai kaga mutun na karanta zikirori bi tariqatin ratinatin mumilla a wata hanya mai takala daya in an ce ratila shine ratiba shine salo iri daya mumilla salo mai kosarwa mai gajiyarwa kullun kawai ka zo haka dai za ka yi karatun addu'ar ma baka san ita wannan ta nan ce ko ta cikin ruku'u ce ko ta cikin sujada ce ko ta tahiyya ce duk ba ruwanka hada idza hafaza alaiha yace wannan ma fa ga wanda ke addu'ar fa shi kanshi wannan ban yi ba za a karba ba sosai saboda bai yi abin da ya kamata ba kawai yana yin ta ne adatan ladinan to kuma yaya wanda ba ma yayi yace walawi ita da ayyada uwa bi du'a'in muayyan da a ce mutum zai al'adantu ga yin wata addu'a guda ɗaya ayyananna fi wakatin mu'ayyan a wani lokaci ayyananne a tadbihin sunnatu addu'ar da sunna ta zo da ita fa inna hula yi fakiru fi ma'ani hazar du'a amma ya zama baya tafakkuri a wannan addu'ar Allah baya karba Allah ba zai karba in kai ruku ga ce subhanallah subhanallah ai kaga an saba ko la ilaha illallah la ilaha illallah amma baka tunani akan ma'anar ayar la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah ai ya kamata mai wannan kalmar wallahi kada wani ya cika maka ido har ya saka saba ma Allah ko shi waye duk girman shi da ce ai babba ne ai gwamna ne ai shugaba shi din wa bayan la ilaha illallah kamar daga ba tadabburi yace to ko haka ne wallahi subhanahu wataala ya kul Allah madaukin sarki yana cewa la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilillahi Allah baya karbar addu'a daga zuciyar rafkananne mai shagala inda mutum ya zama rafkananne lokacin da kai sujada subhanallah subhanallah subhanallah haka kawai zai in zaka yi irin ta sallar ta shekara dubu ba za karba ba kuma ko yanzu ka kwatanta in dare yayi yau ka tashi da daddare kai alwalla kai raka'a biyu masu kyau kowace raka'a ko qur'ani ne ka bude izu daya kai ruku'u subhanallah subhanallah ka roki Allah da sata har a gangar jikinka sai ka ji dadi to da kai ta musamman wanda tafi azhar da la'asar da su magriba da asubar da kake yi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa huwa fi silsilah sahiha zaka same ta cikin silsilah sahiha lambar hadisi 594 kenan zaka same shi a mujalladi na mujalladi na biyu shi ma dalibani da ya silsila sahiha ya rika zubo hadisai 500 ne a kowane mujalladi kowane mujalladi hadisai 500 kowane mujalladi hadisi 500 so daga in aka ce maka lambar hadisi 490 mujalladin farko lambar hadisi 501 mujalladi na biyu gano mujalladan bayawa aka silsilar da'ifa watar hasayyi alal umma shi ma kowane mujalladi hadisi 500 zaka ga shi da ibdin yayi mashi jar koba shi kuma sahidin yayi mashi green din koba dan ka dan iya tantancewa wannan da gani hadari ne ga nan jawur yana ga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah kai mu sai mu tashi aridi ko sababi na hudu daga cikin sabubban da suke raunana imanin bawa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk